والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin wacewarsa rayuwar mu ta kuma iso wannan rana ta litinin da ran talata goma sha bakwai ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka saba haɗuwa a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talibin nan gandun Wambai don yin darasi a wannan littafi na taskiyatun nufus na Dr. Ahmad Farid Hafizahullah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka. Ana cikin ɓangaren da malam ya tsamo bayanai na yanayin ita zuciya da kuma yadda za a yi ma zuciya hisabi. Mun je inda aka ambaci cewa su zukata da kuma rayuka ma da jikkuna ke ɗauke da shi ya kasu kashe uku. Akwai wadda take nafsul annafsul mutma'inna mun fara jin bayani a kanta. Sannan akwai wacce take annafsul lawwama bayaninta yana gaba. Sannan akwai annafsu ammaratun bisu. to nan nafsul mutma'inna ita ce wadda Allah subhanahu wata'ala yayin da za ta koma zuwa gare shi ake cewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya ita ce wanda aka ambaci waɗansu daga cikin sifofinta wadda take samun natsuwa da ambaton Allah take komawa zuwa ga Allah cikin al'amuranta wadda take da tsananin kewa da bege na haɗuwa da Ubangiji don haka take samun nishaɗi wajen ayyukan da za su kusatar da ita zuwa ga Allah, ta wannan ita ce raiwace take mai nutsuwa ga Ubangijinta, nafsul mutma'inna kenan. Mun ji abin da Abdullahi ibn Abbas ya faɗa dangane da ita, mun ji abin da wasu daga cikin magabata suka ambata na siffanta ta. wani ce ƙada zairu wahidin min salafi huwa al'abdu tusibuhu al-musiba fa ya'lamu annaha min indillahi fa yarda wa yuslim nafsul mutma'inna ita ce rai wadda idan musiba ya same ta daga cikin ababen da Allah dama ya alƙawari cewa rayuwa cike take da jaraba kuma ana jaraba mutum ta gefe biyu imma da abin da yake mai daɗi jarabawa ce ko abin da yake bashi da daɗi shi ma jarabawa ne jarabawa ba ta tsaya kawai a musiba da za ta samu mutum na bala'i ba duk da cewa mafi yawancin lokata a nan ne jarabawa take amma wani lokaci ni'ima ma wani yakan kasa cin wannan jarabawa kamar yadda ƙaruni ya kasa cin jarabawa ta ni'ima ta dukiya kamar yadda fir'auna ya kasa cin jarabawa ta ni'imar mulki kamar yadda bal'am dan ba'ura ya kasa cin jarabawa ta ni'imar ilimi kowanne wannan sai ya halakar da shi abinda aka bashi na ni'ima to nan suka ce gairu wato nafsul mutma'inna ita ce wadda idan musiba ta same ta abinda ba shi da daɗi. Fa ya'lamu annaha min indillahi ma'abucin wannan ran yana sane da cewa wannan musibar daga wajen Allah take. saboda abin da Allah ya faɗa na ayar da muka karanta wancan gaba ko ma asaba min musibatin illa bi idnillah ba wata musiba da za ta shafi wani face da izinin Allah don haka idan musiba ta shafe ta tana sanin cewa daga Allah ne tana yarda da abin da Allah ta'ala ya jarrabe ta da shi wa yuslim kuma ya sallama zuwa ga abin da Allah ya hukunta وأما طمأنينة الإحسان أما طمأنينة وتنسوى دريد ذات سامو وجن كوتة أيكنت فهي الطمأنينة إلى أمره امتثالا وإخلاصا ونصحا shine zamanto bawa ya samu nutsuwa zuwa ga umarnin da Allah ta'ala ya yi imtithalan wajen aikata umarnin wa ikhlasan da kuma tsarkakewa niyya wajen aiwatar da umarnin domin Allah wa nusha da kuma tsayuwa tsayin daka abinda Allah din yayi umarni yana daga cikin annasihatu lillahi ka tsaya tsayin daka ga abinda Allah subhanahu wataala ya maka umarni kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace addinun nasiha qila liman qala lillahi wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim to an-nasihatu lillahi shine mutun ya bi umarnin Allah ya yadda Allah shine mahalici da ya halitta komai yana da iko akan komai shi yake sarrafa komai ba abin da ya fita daga saitararsa kuma shi ke da ikon tankwasawa yadda ya so, ba kuma wanda zai tuhume shi, sannan shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa. Duk abin bauta ba shi ba to bai cancanta ba an yi bisa zalunci, kuma lalle za a koma zuwa gare shi, kuma a yadda da irin jarabawar da Allah ya wa bawa, abin da ya bawa bawa na ni'ima ya yi amfani da shi wajen bautar Allah da neman yardarsa. Jarabawar da ya masa ta musiba ya yi haƙuri cewa Allah ne ya jarrabe shi ba tare da ya yanke ƙauna kuma daga samun sauƙin Ubangiji ba. To, duk wanda yana daga cikin annasihatu lillahi. Kaga na waje ce ikhlasan wa nusha ai tsayin daka. Fala yuqaddimu ala amrihi iradatan wala hawan wala taqlida. Rai wacce take ta samu na wajen kyautata bauta annafsul mutma'inna duk da ita ake siffantawa. ba ta zarɓaɓiya, fala yuqaddimu wato ba za ta ranjayar ta gabatar a gaba, ma'ana ga wannan shi ta fifita ala amurhi a bisa umarnin da Allah yi ba. Allah ta'ala ya ce, La tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi. Ubangiji yana da makani ne balle ka gabata gabansa? ana nufi kada ka yi riga malam masallaci akan umarnin Allah. Allah bai ce ba kai kuma ka aiwatar, ka ce Allah ya ce, kada ka yi haka. Annabi bai ce ba ka ce ya ce, kada ka yi haka. Inda kuma Allah ya iyakance ya ce nan za a tsaya tsaya nan. Inda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gindaya iyaka, tsaya akan iyaka. shine la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ka tsaya shine mai lahallari Allah ya ji kansa yace wa yakifa inda amrihi wa nahyi mutum ya tsaya a inda aka masa umarni kada ya tsallaka inda aka hana shi kada ya zarba ya ketarawa to annafsul mutma'inna ita ce mai irin wannan sifa fala yuqaddimu ala amrihi iradatan baya gabatar da wani nufi sama da umarnin Allah, wa yana da wata manufa da ta saba ma umarnin Allah, wala hawan ba shi da wani abin da yake sha'awa, wanda zai saba ma umarnin Allah kuma ya riko da abu. Bayan ana nufin cewa ba za ka yi sha'awar wani abu wanda Allah baya so ba. A'a, ɗan Adam zai iya sha'awar wani abu wanda Allah ɗin baya so. Amma kuma son da yake ma wannan abin, in dai rai ne mai imani, ba zai ja shi ya aikata ba matukar Allah baya so zai tsaya inda Allah ya umarce shi to shine fala yuqaddimu ala amrihi iradatan wata wani nufi wala hawa ko wani san rai wala taqlida ko kuma damfaruwa ya makalkale ma wani abu shi baya son bane gidansa ne yake son kaza kuma Allah baya so shi kuma baya son rabuwa da mai gidansa malamin sa ne yake son kaza kuma Allah baya so shi kuma baya son ya saba wa malamin sa wanda yake nafsul mutma'inna baya haka wato baya gabatar da kowa akan Allah subhanahu wata'ala umarnin Allah shine gaba annabi shine wakilin da Allah ya aiko domin yayi bayani shi saka umarnin annabi umarnin Allah ne umarnin annabi baya taba saba umarnin Allah eh shi yasa ma Allah ta'ala ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda ya biyayya ga manzo to ya bi Allah saboda umarnin annabi baya saba mana Allah wala yusakinu shubuhatan tu'aridu khabarahu baya zama ma ya samu nutsuwa da wata shubuha wani abu mai rikitarwa tu'aridu khabarahu wanda ta bujire ma abinda Allah ta'ala ya ambata khabarahu anan wajen umarnin sa abinda Allah ya hakaita ya bada labarin cikin alqur'ani yace ya aikata ko ya hana to duk wata shubha da za ta bujiro wa nafsul mutma'inna baya taba samun nutsuwa da ita indai ta saba ma Allah wannan shubhar ba za ta ja shi ba akwai shubuhohi da yawa yanzu da suke jan mutane ga nassin qur'ani karara amma kuma sun saba ma Allah ta'ala saboda wancan shubuhat din yaushe mutum zai fito ya ce zikiri ya fi sallah bai ma fahimci menene zikirin ba kenan in dai har ya ya taskance zikiri yana nufi alfaz da za ta faɗa zikirul alfaz shi kaɗai ne zikiri kuma ya ce ya fi sallah kaga wannan ai bai mafahimci hakikanin addini ba wannan ya bi shubha bal idza marwat bihi anzalaha manzilatal waswasi kai shi nafsul mutma'inna duk lokacin da ya zamanto wata shubha ma ta bijiro ta inda yake to anzalaha manzilatal waswas yana ajiye ta ne a matsayi na waswasi waswasi ana rabuwa da waswasi a zuciya wa yake sabbaba waswasi shaytan shi yasa aka ce min sharrul waswasil khannas daga sharrin mai sanya waswasin nan boyayye shaytan kenan kullun yana bujirowa mutum waswasi a cikin zuciya sai ya bujiro maka wata babbar magana kaza din kan to me yasa akai kaza an ce a nassi kaza to me yasa kaza din kaza sai je maka irin wannan mugun tunanin a cikin zuciya wani lokaci to shi mumini duk lokacin da shubha bayyananniya ta bujiro masa wani abu rikitacce a cikin lamarin addini da bai samu umarnin Allah kai tsaye da na manzansa ba wani abu wanda yake zai iya raba mutum da shari'ar Allah wani abu na shubha mai rikitarwa wanda yayi kama da addini ba addini ba to irin wannan in ya bujiro masa a bayyane yakan aje shi a matsayin irin wasu wasan da yake ɗarsuwa a cikin rawan da shaidan yake kimsawa mutum kai kuma ka kore amma bakin ka shiru shine yace allati li'anna ya kamata allati li'an yakhirra min as-sama'i ila al-ardi ahabbu ilayhi min an yajidaha shubha irin wanda shi mumini li'an yakhirra min as-sama'i ya faɗo daga sama ilal abdi zuwa ga ƙasa ya tarwatse ya mutu da imaninsa a habbu ilai shi ya fi soyuwa gare shi min an yaji da ha akan ya sami irin wannan wasuwasan irin wannan shubuhar akan ya bi wannan shubuhar ko ko ya bi wannan wasuwasan ran nasa ko ba haka ba akwai mugun wasuwasi da shaidan yake jefa mutane a zukata wani abin ma ba za ka iya faɗa ba sai ya jefa maka wasu wasi a kayan wani abu na nassosi ko waɗansu abubuwa da suka shafi hidimar addini sosai wai yana so ya halakar da bawa To duk lokacin da shi mumini ma dama irin wannan nafsul mutma'inna wannan ya bujiro mata to takan tunkuɗa shi ne a matsayin irin wancan wasu wasan da shedan yake son kimsawa a zukata amma ta ki ta bada kofa wato kenan a zuciya ta yi faɗa da shedan ga wasu wasansa a bayyane shubuhar da za a bujiro mata dan a raba ta da addini ta ki yadda ta bi ta tsaya akan abin da Allah da manzansa ya ambata shi ne malam ya ce fahaza to irin wannan matsayi na annabsul mutma'inna a wannan waƙi'i kama ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ne sarihal iman cikin wani hadisi na Imam Muslim wayan Abu Hurairah da annabi ya ce zaka sarihal iman Abu Hurairah ne ambata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam an sadda annabi wato cikin hadisin muslim yace wasu sahabbai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace jaa nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane suka zo daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama gare shi fasa'aluhu sai suka tambayi annabi inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi suka ce ya manzon Allah wani lokaci mukan ji wani abu a ranmu sai waswasi ya darasu a ranmu ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi abinda ɗayan mu yana jin nauyi yana jin tsoron ya ma furta irin wannan waswasin a baki waswasi ne zai zo masa a cikin zuciya akan wasu abubuwa sai ya sau zai tunkuɗa wasu wasan kuma yana tsoro ma ya faɗa sai sai gaya wa annabi haka na faruwa gare mu ya manzon Allah haka sai mu dinga jin wasu wasi akan wasu abubuwa wanda ɗayan mu yana ganin girman ya furta ma abin a bakinsa ba zai iya ba قال sai annabi ya ce wa qad wajadtumu kuna jin irin wannan Kalu na'am suka ce, "Eh, muna ji." Kala sai annabi ce, "Za ka sarin al'iman, wannan shi ne imani ƙarara." Wannan shi ne imani ƙarara. Arwayin Ibn Mas'udin, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, shi ya sarraha cewa wasu wasin ne. Ya ce, "Su ilan Nabi sallallahu Alaihi wasallama anil waswasati." an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da waswasi irin wanda zai bujiro mutum a cikin zuciya sai ka ji wani waswasi shedan ya bujiro maka akan wani al'amarin addini ko tauhidi fa qala sai annabi ya ce tilka mahdul iman ai wannan shine madarar imani irin wannan waswasin ya zo maka a ran naka ka ji tsoron magana kuma ka tunkuɗe shi a ranka tsantsan imani ke ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam To shi ne nan mana yake ishara cewa shi nafsul mutma'inna a duk lokacin da shubuha ta bujiro mata, da za a nemi rikita masa al'amarin addini abin da bai bayyana a cikin nassi, ma an Allah bi hamin sultan. To sai ya aje ta a matsayin irin wannan wasuwasin da shedan ke ɗarsawa a cikin zukata. wanda annabi ya bawa muminai ya bawa sahabbansa shaida akan cewa irin wannan in ya ɗarsu a zuciyar mutum mutum sai ya tunkuɗe abu ai wani tunanin ma in ya zo maka baka so ka ci gaba da tunanin nan da nan sai kaɗe shi a zuciyarka wataƙila ma wani sai ya razana ya dinga istighfar duk da cewa abin a ransa ne shaidan ne ya ɗarsan masa shi saka aka ce su shaidanun kashin biyu ne ko kuma irin wannan yanayi yana zuwa mutum ta hanyoyi ma alal aƙalla kamar guda uku akwai alwaswasul khannas asalin shaidan kenan da zai ɗarsa wa mutum a cikin zuciya to shine wanda annabi ya magana a nan shaidan ya ɗarsa maka a cikin zuciya sai ka kora abu yana so ya sanya maka waswasi da shakka dangane da al'amarin Ubangiji da aka faɗa ko al'amarin addini ko al'amarin kiyama ko wani abu na ilimin gaibi. To, irin wannan mutum sai ya ji nauyin ma yaya aka yi wannan tunanin ba ya shigo cikin zuciyarsa ya kore shi annabi sai ya masa shaida cewa wannan alama ne na tsantsan imani domin wanda ba mai imani ba shi zai ba da kai ne boriya sai ya dinga bibiyan wannan ɗin har ma ya furta da bakinsa sai ya dinga yin tuhuma ma a cikin al'amuran addini me yasa to aka yi kaza to me yasa aka ce kaza to idan haka ne me yasa kaza da kaza yana neman yayi tambaya ko tuhuma a kokarin tuhumar tasa kuma har sai ya nuna ma kazan ba gaskiya bane to kaga wannan ya yadda shedan ya ribace shi ya jefa masa kugiya ya kuma jawo shi daga farfajiyar imani ya kai shi inda yake so amma mai imani shine in kugiyar shedan din yaga ta bujiro da irin wannan waswasin sai ya tunkuɗe ta yayi magana a bakinsa ma baya iyawa wani ma sai ya gaina ta istighfarin saboda me yasa ma yawan nan tunanin duk da cewa ba za a kama shi ba la mu'akhadhata alayhi inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafs anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam aw kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe ma al'umma ta abinda ta yi na waswasan zuciya na zancen zuci matukar bata faɗa da bakinta ko ta aikata da gabbai ba to amma mutum sai ya razana annabi ya ba shaida cewa wannan imani ne cikakke wani lokaci wasu wasan yana zuwa ta wannan janibi shine wanda hadisin ya magana hadisin muslim imma riwaya abu hurairah ko ta ibnu mas'ud sannan akwai inda kuma wasu wasan yake zuwa daga shaidanun mutane min aljinnati wan nas imma daga aljanu aljani ne zai gaya masa wani abu saboda boka ya faɗa sai a sa masa shubuha da waswasi a cikin al'amuran addini ko kuma wani shedanin mutum ne zai gaya masa yace ai ba Allah ko yace masa ai kaza da kaza ya kawo wani abu na shedanci dangane da shari'ar musulunci sai sanya masa waswasi an ce mace da namiji duka suna da lada iri ɗaya a wajen Allah to me ya saka mace idan ita ta mutu za a sanya ta ai namiji idan shi ya shiga aljanna za a bashi mata kaza mace ita kuma maza kaza za a bata kaga shi buha ko idan shi ɗan mutum ya gaya maka wannan sai ya nemi likita ma kai musamman idan baka san hidiman nassi ba to akwai wani janibin da wasu wasan yana zuwa ne ta janibin shaidanun mutane ko shaidanun aljanu Allah ya mana sani da su akwai janibi na uku kuma shi karan kansa ne mutumin ya sanya wa kansa wasu wasan kuma yake sha'awar wasu wasan daga annafsu al'ammaratu bisu'i to ba wadancan biyun ake magana ba ko ba wancan na karshen ake magana wancan na karshen lalatacce ne dama shi kayansa. ana magana daga wanda shaidan zai darsa masa alai ne ko kuma daga shaidanan mutane ko na aljanu su nemi bujiro masa sai kore su to shine aka ce wato zaka sarihal iman to shi annafsul mutma'inna duk lokacin da irin shubuha shubuha ta bujiro masa kamar irin misalin da muka bayar to sai sai ajiye ta a matsayin irin wasu wasan da shedan yake sa mutum a rai ba shi da tasiri na kore shi kuma bana son na yi magana a kansa ma ina tsoron na furta a bakina mala yace wa kadhalika yatma'innu min qalaqil musiba min qalaqil ma'siyah wa inzi'ajiha hakanan yana samun nutsuwa min qalaqil ma'siyah wa inzi'ajiha daga damuwar da yake samu a cikin damuwa wanda sabon Allah yake kimsawa mutum wa inzi'ajiha da kuma furgicin da take sanyawa mutum nan ma yana iya bakin ƙoƙarinsa ya ga ya samu nutsuwa a wajen Ubangiji nutsuwa da bin addini don kada ya faɗa farfajiyar sabon Allah balle ta sanya masa damuwa balle ta sanya masa barin addini to yana fita daga damuwar da sabon Allah za ta sanya wa mutum da fusge shi daga bin Allah da za ta yi sai ya samu nutsuwa ila sukunin taubati wa halawatiha ya samu nutsuwa zuwa ga tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma zakin da ake ɗanɗanawa in ka koma zuwa ga Allah wajen tuba wato abin da ake nunawa ita al-ma'asiya tana sanya wa mutum damuwa shine al-qalb tana sanya wa mutum inzi'aj fuzguwa barin tafarkin Allah to ba wannan yake nema ba shi sai samu nutsuwa zuwa ga tuba ga Allah subhanahu wata'ala da kuma zaƙin da ake ɗanɗanawa wajen tuba zuwa ga Allah da'iman maimakon ya saba wa Allah shi ko bai saba wa Allah ba ma yana neman Allah ya yafe masa shi saka aka ce wal mustaghfirina bil azhar wato masu yawan yin istighfari sasannin safiya to wannan duka yana daga cikin nafsul mutma'inna don haka ma ce fa idat ma'anna min ash-shakki ila al-yaqini idan har rayi ta samu nutsuwa ta bar kokonto ta samu nutsuwa zuwa ga yaqini wa min al-jahli ila al-ilmi ta samu nutsuwa gabaran jahilci ta koma zuwa ga ilimi wa min al-ghaflati ila adh-dhikri ta samu nutsuwa da zikirin Allah in an ce zikir ya tattara ɓangarori da yawa irin wannan da muke shi ma zikiri ne halka ne ta zikiri yadhkuruna Allah ta'ala ambaton kyawawan al'amura na addini ambaton umarnin Allah da na manzansa da kuma yin hani daga abin da Allah ya hana wannan shi ma yana daga cikin afdalul zikir karatun alkur'ani yana daga cikin azkar afdalu zikir sannan zikirul alfaz shi ma yana daga cikin zikir irin wanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na azkar wanda ake yi sannan zama a tuna Allah mutum ya zauna yana tuna Allah yana tuna kiyama yana tuna gamo da ubangiji da zai yi da hisabi da kwanciyar kabari shi ma yana daga cikin zikir To don haka idan mutum ya samu nutsuwa da zikirin Allah ya bar gafala, wa min alkhiyanati ina tauba ya samu nutsuwa gabaran ha'inci zuwa ga tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin alkhiyana bin abin da Allah ta'ala ya ce shi ma ha'inci ne. Shi sa Allah ce la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun. To ya zaka ha'inci Allah kimbin Allah shine ha'intar Allah wa min ar-riya'i ila al-ikhlas mutum ya samu nutsuwa gabarin riya yin aiki dan mutane su gani su yaba ya koma zuwa ga tsarkake niyya domin Allah ya bansa yake bida wa min al-kadhibi ila as-sidq mutum ya samu nutsuwa gabarin fadan ƙarya ya koma zuwa ga ambaton gaskiya nan nutsuwarsa take wa min al-ajazi ila al-kaisi daga ragwantaka ya koma kuma zuwa ga basira da hankali domin an ce alkaisu yana nufin aljudi wani lokaci kyauta wani lokaci kuma yana da ma'anar al'aqal shine kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi ya ce alkaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala allahi al-amani wanda yake mai kaifin hankali a nan haka ake nufi ma'anar kenan a nan wato ana nufi al'aql ya ce alkaisu al'aql alkayisu al'aqil mutum mai hankali ke in kuma yazo da kasra kisu to ya zama to jaka ke yadda ake zuba kuɗi ake sa dananiyar da abin nan kamar irin jakan nan da lokacin da aka yi sabon kwabo abin nan sabon kwabo ba da kai nake ba eh lokacin da aka yi sabon kobo aka canja kwabbai ko naira naira ta koma naira goma abin nan naira ta koma sule goma ai da naira sule sha biyu ne to lokacin da aka kobo an daina kobo mai kofa an koma ai an kawo jakkuna muna yara zaka ga a cikin jaka ake sa eh jaka ake zuzzuba kuɗi ka san lokacin ne 1973 aka canja shekara hamsin da ɗaya ne yanzu. Oho. Ana ta sabin titiri ne ya kai canji, ala sai ne. ai akwai ai akwai abin da ake sanyawa a ciki wannan yar jakar to ita ce in an da kasra sai zama kisu kenan na wajen ne to yace wa min al-ajiz ila al-kaisi mutum ya samu nutsuwa gabaran ragwantaka ya koma zuwa ga basira da kaifin hankali wa min saulati al-ujubi ila billati al-ikhtibar ila zillatil ikhbat wato daga kuma farfajiyar jiji da kai ila zillatil ikhbat zuwa ga kaskanci na kankan da kai eh al ikhbat wato kankan da kai ya ce mukhbitin al mukhbitun masu kankan da kai kenan eh wa min at-tihi ila at-tawadu' kuma mutum ya samu nutsuwa ga barin imuwa shine atti arba'ina sanatan yatihuna fil ard atti kenan imuwa tahayyur shine atti at-tahayyur imuwa mutum ya rasa ina zai je shine tahayyur ila tawadu zuwa ga shi ma kankan da kai wato al-ikhbat da at-tawadu kalmomi ne mutaradifan ma'ana su ɗaya ne To mutum idan ya samu kansa ya ƙaurace ma waɗancan munanan sifofi da aka ambata zuwa ga waɗannan kyawawan sifofi da aka ambata kuma ya samu nutsuwa da waɗannan kyawawan sifofin fa inda zalika takunu nafsuhu mutma'inna to sa'in nan lalle ransa ya zamanto rai wacce take nutsatsiya wadda ta samu nutsuwa ga ubangijinta kai mu sake bitan wannan aka ce fa'izat ma'anna mina shakki ilal yaƙin babu kokonto. Kaga shi wasu was, alwaswasatun nan idan ta zo maka, kaɗai ta kake yi. Idan alwaswasatu ta zo, mutum kaɗai ta yake. Shi saka hadithin ma da Imam Muslim ya kawo abin nan ya sa masa suna babu bayanin waswasati fil iman wa ma yaquluhu al-abdu. babin wasuwasi cikin imani da abin da bawa zai faɗa kaga a cikin hadithin ba ambaci abin nan abin da zaka faɗa ba mun gane ko iya abin da ake so kai korewa abin kuma bakin ka kada faɗa kai shiru kore wasuwasin kai shiru to kaga kada mutum ya samu shakka a cikin lamarin addini yaqini kullum ake so mutum ya samu wa min al-jahli ila al-ilmi kuma lalle mutum kada addininsa da ilimi kada ya addininsa da jahilci ya zamanto da ilimi sai duk abin da zaka aikata ya zamanto kayi shi ne bisa umarnin Allah la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi kuma mutum kada ya zamanto gafili ya zamanto mai tuna Allah ya tuna Allah a zuciya ya tuna Allah a harke wajen ambatawa ya tuna Allah a aikinsa ayyukan da Allah ke so wa min al-khiyanati ila tauba mutum kada ya zamanto maha'inci babban ha'inci ha'intan Allah ka yin abin da Allah ke so to kada mutum ya haka ya zamanto mai yawan tuba zuwa ga Allah wa min ar-riya'i ila al-ikhlas kada mutum ya zamanto yana yin aiki dan mutane ba ruwanka da jama'a aikin ka kai dan neman yardar Allah dan haka kai ne kana so Allah ya shaida wa min al-kadhibi ila as-sidqi mutum ya kiyaye ƙarya gaskiya ta zamanto ita ce abin da zai samu nutsuwa da ita a kowane lokaci in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kabiya wa min al-ajiz ila al-kaisi kada mutum ya zama rago ya zama to mai kaifin basira eh shi yasa aka ce la yuldagul mu'minu fil hujr al-wahid marratayn kar ka bari a cuce ka a lokaci a gurbi ɗaya sau biyu an cuce ka to yi taka tsantsan da gobe yi kaffa kaffa da wajen kada ka bari a cuce karo na biyu eh wa min sawlati wa min sawlati al-ujub ila dhillati al-ikhbat kada mutum ya zamanto mai ji da kai ya ga shi isasshe ne ya isa kada ya haka ya zamanto mai saukin lamar wa min at-tihi ila at-tawadu kada mutum ya zamanto yana dimuwa yau kana can gobe kana can sai baka san alƙiblar ka guda ɗaya ba a kada mutum ya haka ya rike alƙibla guda ɗaya shine alkitabu was sunna ya rike abin da Allah ta'ala ya faɗa da wanda ya inganta daga manzansa sallallahu alaihi wasallam shine markar addini to in har mutum ya samu waɗannan insha Allah wato wannan ran ta zama to mutmainna siffofi guda nawa kenan guda bakwai tara ko kai sun kai tara ko na kirgawa bakwai ne kaga al-yaqin ko al-ilmu al-dhikru at-tauba al-ikhlas as-sidq al-kays al-ikhbat gaskiya ka fada at-tawadu tara Allah ya ba mu dacewa wa aslu zalika kullihi to ba ku ji asalin wannan al'amarin baki daya ta yaya ake samun kaiwa ga wannan matsayi malai ce al-yaqaza ka zama to a farke kana farke ma'ana kana fadake ka san me ke faruwa wanda yake bacci ya bai san me ke faruwa ba amma wanda yake farke fa ya san abin da ke faruwa to ka zama to a farke magana ce don kulalliya ita wannan farkawan shine ce Allah ce kashafat an qalbihi sanatal ghafla ita ce wanda take kwayewa sanatal ghaflati gangedin gafala gangedin rabtana an qalbihi daga zuciyarsa idan kana fadake ba zuciyarka kuma ba gangedi take ba ko haka ba kana faɗake ka san me ke faruwa wannan shine ki din al-yaqazatu ka zaman to a faɗake duk wanda yake a faɗake idan abokin gaba ya zo masa ya sani yana ganin sa duk wanda yake a faɗake in an masa taka burma a gaba rami ne zai afka zai kewaye shi ba zai faɗa ba duk wanda yake faɗake yana ga abin da zai cutar da shi ba zai yarda ya shiga ciki ba duk wanda yake faɗake inda amfani yake ya gane kuma nan zai nema. Kaga magana ce dunkulalliya, mutum ya zamanto a faɗake aliyaqazatu. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi koda a ma'ana Allah ya bashi kamala. A zahiri Allah ya bashi kamala, a ma'anar ma Allah ya bashi kamala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa basira, ya fi kowa wato sanin ya kamata. A aikace, to sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zuciyarsa ba ta bacci shi yasa ummul mu'minin Aisha ta tambaye shi hal tanamu ya rasulullah ta ga annabi idan yayi nafilfilin sa sai ya makaifa haka yake shingida a gurbin da ya sallah yana jiran Bilal yayi kiran sallah ko Bilal ya zo ya ambata masa cewa mutane sun tara a sallah to bilal kan zo ya ce as-salatu ya rasulullah wani lokaci sai annabi ya mike in ya mike sai rakatul fajr sai ya je shi ya sallah to shine ta tambaye shi kakan yi bacci idan ka yi kishin gidan da manzon Allah sai ya ce tanamu aynaya wala yanamu qalbi idanuna suna yin bacci amma zuciyata ba ta bacci sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa a farke take wanda zuciyarsa take farke zai zanya gafala ko a ma'ana babu na ƙasa babu gafala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka kai ma ka zama to kun ya kaza ma dama mutum ya zama to haka wa adha Allahu qusural janna wannan fadakar wannan farkawar za ta haskaka masa gidajen aljanna dan haka kullun aljannar yake gani ai kun ga ma'ana ce ko magana ce mai ma'ana aka faɗa a dunkule wanda yake a farke ba zai yi bacci ba wanda ya saba ma Allah bacci yayi yayi gangadi ne amma wanda yake farke ga gidajen aljanna a gaban sai na gani ba zai bacci ba ma'ana ba zai saba ma Allah ba kullum aikinsa zai dinga kokari ne yana yin abin da zai kai shi wannan gidajen da zaran zallar shaitan ta zo ta same shi to zai dawo kan tafarki kuma ya ta tuba ya roki Allah ya fi masa ba zai dawo ma akan wannan lalacewa ba don haka fasaha qa'ila sai kaga mai irin wannan sifa yayi kuwa yana mai cewa ala ya nafsu wa haqqi sa'idina bi sa'in milki fi zalamil layali لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي sai kaga mutum yana kowa yana ambaton wannan ko da bai faɗa wato bilisanil maqal ba ya faɗa bilisanil hal ala ya nafsu sai ya dinga kiran ran nasa yana ke rai wai haki sa'idina ki taimaka mana ki agaza ma kanki bi sa'ayin minki fi zalamin layali ki rika yin aiki mai kyau ma'ana ki yi tafiya tafiyar anan as-sa'yu ana nufin aiki al'amal bi sa'ayin minki da aiki da zaki da tafiya da zaki fi zalamin layali zalami da fatha duka fi zalamin layali wato a cikin duhun dare ki taimaka ma kanki wajen yin tafiya ki daidaita a cikin duhun dare la'allaki fil qiyamati domin in kin yi haka to a ranar alkiyama an tafuzi zaki iya samun kirabauta bi tibil aishi da kyakkyawar rayuwa a kiyama fi tilkal alali a waɗancan benayen amma in bata tafiya ta ce dare yayi duhu ba ta ganin hanya ba sai ta zauna ba ba ta yi aiki ba haka in mutum kaman ya biye ma duniya kenan to kaman ya tsaya duhu ya ya ce ba ya zama ba zai aiki ba amma tashi kai aiki a cikin duhun nemi hanya ka haskaka wannan shirayar ita za ta haskaka maka sai ka kai gaci domin a ranar alkiyama ka samu rabauta da shiga benayen aljanna Allah ka ba mu dacewa to a dalilin wannan haskakawa da waɗancan ɗabi'un suka yi ma wannan rai fara'a fi bau'i hadhihi al-yaqabati ma khuliqa lahu don haka sai ya rika gani a cikin hasken farka wannan tasa ma khuliqa lahu sai ya rika ganin abin da aka halice shi domin sa me aka halice shi domin sa to don haka ran da take da waɗancan siffofi da aka ambata a baya siffofin za su haskaka mata don haka kullum za ta rika ganin dalilin da ya sa aka halicce ta shine bauta to ba za ta yi wasa da wannan bautar ba wa ma sayalqahu bayna yadayhi min inil mawt ila dukhuli darin qarar kuma zai rika haska mata ta rika ganin abin da zai gamu da shi bayna yadayhi gaba gare shi min inil mawt daga lokacin mutuwa ila dukhuli darin qarar har zuwa lokacin da za a shiga gidan tabbata shine aljanna daru qarar Allah ka samu a ciki wa ra'a sur'atan qida'i dunya da waɗancan siffofin ne da aka ambata guda tara nan da muka faɗa al yaqin wal ilm wal dhikr wat tawbat wal ikhlas was sidq wal kays wal ikhbat wat tawadu to da waɗannan abubuwa guda tara za su rika haskaka masa wa ra'a sur'atan qida'i dunya da su sai ya ga gaugawan karewar duniya. Wato, duk shekarun da ya a duniya zai rika ganin cewa, ai, duniyar ita kanta ma daga farkonta zuwa ƙarshenta da wuri za ta ƙare. Saboda me? Yaƙini. Yaƙini shi zai baka wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci duniyar mai ƙarewa ce da wuri, ba ta da yawa. nasosin hadisi sun ambaci mai karewa ce da wuri to kai in kaga tsayinta ma mai karewa ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah ya faɗi haka to kaga yakinin da bawa yake da shi ya san cewa abin kusa yake wa qillata wafa'iha li baniha kuma da waɗancan hasken lallai zai ƙara fahimta ƙarancin cika alƙawarin duniya libani haga ‘ya'yanta, ba ta cika wa ‘ya'yanta alƙawari. Za ta rudu mutum ta nuna kaman cewa ai babu wanda ya isa da shi, wala lokaci guda sai ga an kassai. Ko ba haka ba ne, mutum ya kai gawarta, ya kai matsayi na mulki, ya kai matsayi na dukiya ya kai na matsayi na duk abin da yake ga yayi na tuwokin din duk abin da za a iya tabbata a duniya wallahi lokaci guda sai gaba mu shi ba ta da alƙawari ita in ji dan maraya ma ce idan ta tsakarka ne lalumawa take ta dauko to me ido a tsakarka kuma wani alƙawarin za ta maka ta ce a kai kan ba zan taɓa ka ba amma fa idan ta tsakarka yake dan ba ta ganin ka kaga sai wata ran kawai ka ci ta lalumo sai ta murtsuke inda za ka samu sakon can sai ka ce ya haka sai ce ayya ai ban ganka ba idan a sama yake to haka duniyar take fir'aun ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al anhar tajri min tahti haka fa ya faɗa ba ni mu ne da mulki ba mu muka isa mi abin da muke so alam rabbika fina walidan ولبثت فينا من عمرك سي وفعلت فعلتك التي فعلت yake gori yana cewa sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun zamu kashe ƴaƴansu maza zamu bar matan yadda muke so saboda wa inna fawqahum qahirun mu masu iya alqahariya shine ka tankwasa abu iya yadda kake so ba tare da yayar yayar system ba shine qahariya kaga siffar Allah ya bawa kansa to shi kuma Allah ya ce alqahhar ne ba qahir ba qahhar da sigatu mubalaga mai yawan takwasa to bai san cewa akwai wanda yake aqahhar min ne kaga duniya shi ba ta da alƙawari to shi wanda yake da waɗancan siffofi tara da muka ambata ya samu nutsuwa da su kullum yana ga cewa ita duniya batta cika alƙawari ga ‘ya'yanta mato ina kuma ga wanda ba shi ta ta haifa ba. Wa qatli hali ushaqiha da kuma yadda take kashewa waɗanda suke tsananin kewarta. Ushaq jam'in ashik al'ishku shine hiddatul hubbi shiddatul hubbi tsananin soyayya. To sai a ce wani ya zama ashik tsananin tsananin soyayya. waɗanda suka nuna mata tsananin soyayya kashe su take sai mutum ya ga haka wa fi'laha bihim anwa' al-mathulat da kuma yadda ta aikata musu nau'o'in muthla al-mathulat jam'in muthlatu al-muthlatu shine daddatsa mutum bayan ka kashe shi ka babbata jikinsa kawai ka yanke dumbarin bakin ko ka yanke kunnen ka caccaba masa adda kai datsa datsa munana to shi ne al-muflat mufla ka san wannan haramun ne ko da a wajen yaki ko kafir ake yaki da su an haramta mufla an kashe kafir kuma ka masa mufla mutum ya saba wa Allah a jihadi ma ya saba wa Allah gawar kafirin ma tana da haƙƙi kar kai mutilating dinta turawa suka ce ina ji ma turancin suka a larabci suka dauka ko mufla mutilation wannan wannan abin nan dabara suka yi To waɗancan hasken, waɗancan sifofi suke haskawa nafsul mutma'inna sai daga cewa duniya tana ƙin cika alƙawarin ‘ya'yanta, waɗanda suke masoyanta kuma tana kashe su, kai har ma tana musu nau'o'in mutla. To yayin da ya ga haka, fana haɓa fi zalikal bau'i ala saƙi azmihi. don haka sai ya yunkura a cikin wannan hasken da ya samu a dalilin waɗancan siffofi ala sake azmihi a bisa ƙwabri na manufarsa mai kyawu wajen bin Allah. Al'azmatu shi ne nufi mai kyau. Ƙa'ilan yana mai cewa, Ya hasrata alama farwattu fi jambilla, kai tona a kan sakacin da na yi, ban cika al'amuran Ubangiji da ya kamata in cika ba. wane ne sai cika abin da Allah ya ɗora kansa? Ha? Haji kowa, kowa yana ta kasiri. Eh, kullu na mu kasirin fi jambin lahi. Kowa akwai ta kasirinsa. Na haka ba mai cika ƙwarya sai manzanni. su ne ma'asumai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce masa fastaqim kama umirta yi tsayin daka kamar yadda aka ce maka saboda kokarin tsayin daka furfura nan da nan ta feso masa da wuri ta cika masa jiki aka ce ya manzon Allah furfura ta ma gaggawa sai manzon Allah ya ce shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu hudu da ‘yan uwanta ne suka sa ne furfura malamai sai suka ce suna tsammani wannan ayar annabi yake nufi fastakin kama umarta to don haka a lokacin da bawa nafsul mutma'inna duda irin waɗancan siffofi da take da shi da suka haskaka mata ta ga irin wannan al'amari na duniya don haka ta yi watsi da duniya amma duda haka sai take ya kai tonta. bata cika abin da ya kamata ta cika na Ubangiji ba, don haka yanzu ita tana ganin kanta ta gaza. Goga sahabban manzon Allah ba, sallallahu Alaihi wasallama, wasu an musu alkawarin aljanna, imma ɗaiɗaiko, imma a dunkule, an musu alkawarin aljanna da ayoyin alkur'ani, waɗansu da lafazin manzon Allah kamar yadda Allah ya masa umarni, amma gani suke su sun yi takasiri sun ga cewa su gani suke sun gaza kullum cikin kuka suke suna cewa wayyo kaitonmu to matukar mutum ya samu waɗancan siffofi tara da aka ambata a cikin rayuwarsa insha Allah ba zai ban kama da ayyukansa ba kullum gani yake ya gaza kullum gani yake ya gaza don aka ƙara wuta yake yi ƙara azama yake yi ƙara zage dantse yake baya ganin cewa wai shi yanzu ya kai wani munzan don haka fastaqbala baqiyata umrihi mustadrakan ma fata sai ya gaugauta ya fuskanci abin da ya rage na rayuwarsa mustadrakan yana mai neman riskar ma fata abin da ya kubce masa a baya kowa ya waiwaya baya zai ga akwai gazawarsa da yawa a baya to ya zaka cike gurbi sai ka zage dansa me ka san yanzu ya rage maka a gaba wataƙila rayuwar gajeriya ce Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe muhyiyan ma'amat yana ƙoƙarin rayar da abin da da ya matar lokatansa da ya ɓata wajen waɗansu abubuwa yanzu kuma sai ƙoƙarin rayar da su wajen bin Allah da abin da zai amfanar da shi dukiyarsa da da ya salwantar da ita ba inda ya dace ba yanzu sai ya ta kokarin kusurwoyin da zai sanya don ya samu ajiyarsa a wajen Allah mu'amalolinsa da da ya riga ya bata yanzu sai kokarin daidaita su don neman yardar Allah tare da tuba muhiyyan ma'amat yana kokarin rayar da abin da ya mata mustaqbilan ma taqaddama lahu min al-atharat yana fuskantar abin da ya gabata gare shi na laifuka al'atharat jam'in al'atharatu al'atharatu tana nufi azzallatu azzallatu kai da zayu azzallatu azzallatu tana nufin alkhati'a kuskuru wato yanzu ya fuskanci abubuwan da suka gabata a rayuwarsa na al'atharat akhta kenan na kurakurai don ya gyara su muntahizan fursatal imkan yana mai ƙoƙarin yin amfani da dama shine muntahizan fursatal imkan akan ce intahazal fursata ai igtanama hake wato mutum ya ya ya ya ya ya ribaci ya ribaci dama mutum ya samu dama yayi amfani zuwa gare ta badara ilaiha to shine muntahizan fursatal imkan wato yana mai yin amfani da damar da ya samu allati in fatat wanda idan ta kubce masa kuma fatahu jami'ul khairat dukkan alheri kuma ya sake kubce masa kenan to sai ya amfani da wannan dama aisha saka Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wasu ayoyi guda uku cikin wata sura wal asr aya ɗaya إن الإنسان لفي خسر آية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آية أوكو uku sai ta faɗi siffofi guda hudu kaga aya ta farko sai ta ambaci zamani rantsuwa ce Allah yi wal asr Allah ya rantsa da zamani wasu sun ce ya rantsa da salatul asr amma abin da jumhur suka fi ambatawa ya rantsa ne da zamani al asr yana nufi zamani ke az-zaman me yasa Allah ya rantsa da zamani ba abin da ke faruwa face a cikin wani ayyanannen lokaci ko ba haka bane yanzu zaman nan da muka yi ai a wani lokaci ne ayyananne tashi da zaka yi ka tafi gida a lokaci ne ayyananne duk abin da zaka aiwatar a duniyar nan a wani particular period ne fa to sai Allah ya rantsa da zamani ubangiji yana da hikima alhakimu ne sai rantsa da zamani dan a ja hankalin mutane a nuna musu importance na lokaci a nuna cewa shi fa zamani idan har ya riga ya wuce ya fa wuce yanzu idan mutum ya aka kaddara masa yin shekara tamanin a duniya lokacin da ya shekara sha biyar ya balaga sai ya shekara goma sha biyar yanzu ya kai shekara nawa bai fuskanci Allah ba sai da ya kai shekara talatin tukunne sun fuskantar Allah sha biyar ɗan bayan nan za su dawo yanzu nawa ne ya rage masa a gaba hamsin To hamsin ɗin nan dai hamsin ne, amma sha biyar ɗin bayan takubci. Babu ita. In za a kira ƙidaya a kiyama ayyukan da ya yi, ba za a ambaci ayyukan kirkinsa a cikin wancan shekarun batun da bai yi kirki a cikinsu ba. Sun riga sun kubce. To ina kuma ga mutumin da bai amfana da lokacin nasa. To shi saka Allah subhanahu wa ta'ala da ya rantse da zamani sai ce innal insana sai kawai ismul jinsi. ai jinsin mutum baki daya mutum ƴaƴan annabi adamu ke lafi khusrin sai a kawo shi nakira yana cikin wata irin asara yana cikin wata irin asara asara mai yawa in neman ilimi mutum yake bai amfani da lokaci ba ya wuce masa to kaga ya asara ilimi ayyuka masu nagarta ake so a yi kai ko kasuwa ce idan mutum ya kwanta bai fita kasuwa ba wansa suka je suka samu riba shi da yayi asaran wannan rana yayi asarar riba ta wannan rana ko sai aka ce innal insana fi khusr dan adam lalle mutum yana cikin hasara babbar hasara kuma ita ce hasarar kiyama innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala zalika huwa al-khusran al-mubin lalle masu hasara su ne wanda suke hasaran iyalansu suke hasaran ayyukan suke hasaran komai nasu a ranar alkiyama su suka fada wuta Allah ce ala zalika huwa al-khusran al-mubin wannan ita ce babbar hasara mai bayyana to Allah ce duk dan adam yana cikin hasara sai ce sai ba da sifa wanda baya cikin hasara ka istithna'i bayan da aka kawo umumi illa alladhina amanu sai wanda suka yi imani imani yana da matakai da yawa sai ya san su kuma ya kiyaye wa amilu salihati kuma sai ya yi ayyuka masu kyau aiki baya zama mai kyau sai wanda Allah da manzansa ya faɗa in Allah ya ce aikin nan mai kyau ne a yi shi to mai kyau ne duk abin da Allah ya umarni ya aikata to aiki ne mai kyau duk abin da manzon Allah ya umarni ya aikata aiki ne mai kyau to sai wanda ya yi wannan sifa ta biyu sifa ta uku wa tawasau bil haqqi sai wanda ya wasiya da gaskiya in baka san gaskiya ba kai wasiya da ita ashe sai kana da ilimin addini ka ga wa mutane abin da yake na addini ba sai ka tara ilimi ka iya fashin baki ba ka san an ce kaza mai kyau ne ana so a yi kaza kai ma sai ka gaya ma wani wata wasu bil haƙƙi ke ka san an ce kaza ba shi da kyau sai ka kiyaye kai baka yi ba kuma da kaga wani zai shi ma sai ka hana shi to kai wasiya da gaskiya sai wanda ya zan yana haka a rayuwarsa duk ko wanda ya ɗauki wannan nauyin ya ce zai tsaya akan imani abin da ya saba ma shari'ar Allah shi ba zai yi ba to za a tsangwame shi a wajen aikin su a ce kai extremist kai ka cika tsanani ka bari ma ai lokaci ka ba zan kawai abin da an kira sallah shi ko dun sai ya bar mitin din ya tar sallah shi sai ya bar aiki ya je sallah to za a tsane ka saboda ka tsaya kan imani da ayyuka masu kyau to shi saka sai siffa ta mutu ta zo wata waso bis sabr sai mutum ya zama to mai hakuri akan abin da zai samu as-sabru ala al-adhafihi yin hakuri a tsangwamar da za a maka a dalilin wadancan hukum al-iman wal amalu salih wal wasiyatu bil haqqi to sai kai hakuri wajen isar da su dan za a tsangwame ka To Allah ta'ala sai ya ce masu wannan siffa hudun kawai suna wanda suka fitar da cikin hasarar da ya rantsuwa a kanta. Me yasa a cikin zamani ne imani yake tare da mutum. Shi yasa aka ce wa gora baka hatta ya ce kal yaqin. A cikin imani ne ayyuka suke tare da mutum. Shi yasa waccan ayar dai ma aka ambata wa gora baka hatta ya ce kal yaqin. A cikin imani ne a cikin zamani ne ake yin wasiya. dukkan a cikin zamani da haka daga lokaci ya wuce to fa ya wuce maka idan wannan chance din ya wuce ma to fa shi ya wuce to shi saka wajibi ne mutum ya yi amfani da lokacinsa shi saka ya ce muntahizan fursatal imtihan yana mai amfani da damar da ta samu lokacin da kake da shi kana lafiya ka yi amfani da ita wajen bin Allah Allah ce in fatat wanda irin wannan dama in ta kubce wa mutum bai amfana da lokacinsa ba fatahu jami'ul khairat dukkan alheri ya kubce masa to nan gaba ne kamata mu tsaya in mun ci gaba to sai an kai karshe kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu Allah ubangiji ya ba mu ikon kiyayewa irin waɗannan abubuwa da muke karantawa Allah kimsa mana su a cikin rayuwarmu Allah kimsa mana su a cikin zuciyarmu Allah ubangiji ya ɗabi'antar da gabanmu wajen bin su abinda muka faɗa daidai Allah tara mu Allah da wanda muke kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salamu